ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ba da haƙuri kasancewar ba mu fara a kan lokaci ba a sakamakon ɗan duba harkarmu na intanet da muke yi amma yanzu za mu ci gaba insha Allah yau muna 22 ga watan bakwai hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya zo daidai da sha bakwai ga watan uku a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin wannan shi ne kasa ɗinmu na goma sha hudu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiƙihi sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama abdulazim albadawi allah maɗaukakin sarki ya masa rahama idan jama'ar musulmi ba su manta ba a mun kammala da babi da yake magana akan a sunanul fitra da kuma magana akan adabu a alkhala ladubban da suka shafi wato zuwa banɗaki da kuma biyan bukata yau kuma za mu tashi a babul aniyati subhanallah shi a babul aniyati babi da yake magana akan ainihin wato a ƙwariya idan an ce al'aniya ana nufin ƙwariyar alwala ko kofin ko kuma butar ko kuma baho ko daron da za a ɗebi ruwa a je a gabatar da alwala to wane irin daro ne kuma ya ya kamata a mu'amalanci wannan daron ko wannan butar ko wannan ainihin wato kwana malam yace wa yajuzu isti'malul awani kulluha ya halatta a yi amfani da dukkanin wata ƙwarya da dukkanin wani kofi da dukkanin wani butar alwala illa aniyatar zahabi wal fidda sai dai banda butar ko kuma ƙwarya ko kuma kwanan azurfa ko na zinari fa innahu yahrumu al-aklu wa shurbu fihima khassa domin a keɓance su waɗannan haramun ne a ci ko a sha abinci a cikinsu an gane magana da kyau ko duna sa'iril isti'imali amma banda sauran aikace-aikacen yau da gobe an huzaifata radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fidda wa la talbasu al-harira wad-dibaja فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة daga Huzaifatu dan Yaman Allah ya hada mu da Huzaifa a Jannatul Firdaus yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tashrabu fi aniyati dhahab kar ku ci a cikin kofi ko daro ko plate din azurfa wal fidda ko na zinari wato azurfa ko na zinari wala talbasul harira wad dibaja kar kuma ku sanya tufafin da aka ɗinka da alharir ko kuma na dibaji ko ka ce asinda asinda hausa ko wani a makamancin haka an gane ku fa inna ha lahum fi duniya domin su waɗannan ɓangarori guda biyu ɓangaren azurfa da zinare da ɓangaren alhariri da kuma dibaji ɓangarori ne wanda ya keɓanci kafirai a nan duniya wala kun fil akhira ku kuma za ku yi amfani da shi ne a ainihin wato lahira don haka ku kar ku gaggauto wa kanku da yin amfani da shi tun daga nan duniya ku jinkirta sai kun je gaban Allah Allah zai muku wannan don haka Allah ya haramta mutum ya sayi kofin zinare ko kofin azurfa a dinga zuba masa shayi a ciki ka san wasu idan kuɗi ya kuɗi sai ga agogon sama na zinare gilas ɗin sama malam sai sai na zinare takalmin sama a samu zinare haka za ka gani zobban hannunsa kana ganinsa ɗan ƙarami sai ka shi kusan miliyan goma sha biyar ko ba an samu wata daga cikin ministocin mai ne ko menene ba sarƙoƙin hannunta da aka yi lissafi kusan miliyan ɗari hudu da wani abu da sarkar wuyanta da zarwaranta da zobbenta da agogonta kusan miliyan 400 da wani abu kudin ku na Najeriya aka dauka aka saya take ta kwalliya da shi to su dama suna su ne a nan duniya ku ban da ku ina fata an fahimta saboda haka ba za ka sanya ba ba za kuma ka sha ruwa ko kuma ka ci abinci ko kuma ka yi alwala da kofi ko abin nan plate din azurfa ko na zinare ba wannan hadisi da muka ji Imam Bukhari ya rawaice shi haka Imam Muslim ya rawaice shi Imam Tirmidhi ya fitar da shi Imam Abu Dauda ya fitar da shi Imam Ibn Majah ya fitar da shi bidunin nahyi anil hariri wad dibaj amma shi Ibn Majah bai kawo da cewa an hana yin amfani da alhariri da kuma dibaji a nasar wayar ba an gane ko وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم رواه البخاري ومسلم ولمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب أنغاني حديثي دقى أم سلمة دقى تكما تن النبي محمد صلى الله عليه وسلم دتيجور أزكي إلن البركة أم سلمة ta ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alladhi yashrabu fi aniyatil fidda mutumin da yake ci a cikin ƙwariyar azurfa inna ma yujarjiru fi batnihi nar jahannama abin da ke gangarawa yake kwankwada yake sha a cikin cikinsa shine wutar jahannama kalmar jarjara yujarjiru jirjaran wato shine karar fadawar ruwa a cikin tantanin makwallatan ciki ina fata an fahimta lokacin da kake gunsa yana kot kot kot din nan yana shiga yana sauka shine jarjar yi jarjiru wato abin da ke gangarawa yake fadawa yake shiga cikin cikinka to abin da yake fadawa yake shiga cikin cikin mutum in yana shan ruwa da kofin azurfa ko na zinare wutar jahannama ne in ji manzon Allah to kaga abu yayi muni rawahu al-bukhari wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi wa muslim haka imam muslim ya fitar da shi wa li muslimin arwayar muslim kuma innal ladhi ya'kulu aw yashrabu fi aniyati al-fiddati wadh-dhahab inna ma yujarjiru fi batnihi nar jahannama sai ka karasa kenan shi yasa yasa dige dige a gaba ma'ana shi yadda ruwayar ta zo innal ladhi ya'kulu lalle wannan da yake ci aw yashrabu ko yake sha fi aniyati al-fiddah a cikin kofin azurfa wa zahab ko na zinare sai ka ce inna ma yujarjiru fi batnihi nar jahannam abin da ke gangarawa a cikin cikinsa a cikin tumbinsa shine wutar jahannama Allah ya sauwaje qala muslimun imam muslim yace wa laysa fi hadisi ahadin minhum dhikrul akl daga cikin su ba a samu wanda ya kawo ambatan ainihin wato bayyana cewa kar a ci a cikin azurfa ko na zinare ba wazahab da azurfa ba illa fi hadisi ibn mas'ud sai dai a cikin hadisin abdullahi dan mas'ud shine aka samu wannan ruwaya kuma ta inganta qala al-albani muhammad nasiruddin albani yace fa hadhihi ziyadatu ziyadatu kaga wannan kari na cewa a akwai maganar ci ko akwai maganar ainihin wato zahab zinare yace shadzatun min jihatir riwaya shadda ce amma ta ɓangaren ruwaya wa in kana sahihatan fil ma'ana min haythu diraya ko da yake ainihin wato ta ɓangaren diraya na hadisi din wato tana da kyawun ma'ana kuma ta zo ta a cikin hadisi din yace li annal akala wa dhahaba a'zamu wa akhtaru min ash-shurbi wal fidda yace domin ci a cikin ainihin wato kofi ko plate din zinare shi yafi hatsari da ainihin wato muni sama da sha a cikin ainihin wato kofi na azurfa kama huwa zahirun kamar yadda abin haka yake a fili kamar yadda muka gani ma'ana dai da azurfa da zinare duka musulunci ya hana kai amfani da su na abin da ya shafi mu'amalar yau da gobe saboda kawai ka abin nan ka ka ka ka, samu kuɗi kana da dukiya ka je ka sai kofin zinare ko na azurfa ko ka sai plate din zinare ko na azurfa ana zuba maka abinci a ciki ko ana zuba ma shayi a ciki wannan musulunci bai yarda ba idan ka lura za ka ga waɗanda suka kai matuƙa wajen kafircewa Allah su suke amfani da waɗannan abubuwa in za ka je ainihin wato a sarauniyar ingila da sauran manya-manyan kafiran duniya masu dukiya masu mulki za ka ga cewa waɗannan kayayyaki su ne kayayyakin adansu su ne kayayyakin abincinsu tufafinsu ma daga wannan alhariri din sai wannan dibaji din sai shauran yadudduka da Allah ya haramta yin amfani da su jama'a kuna fahimtar magana wannan magana ta malam albani karanta irwaul ghalil fi takhrij ahadith manaris sabil cewa lalle da azurfa da zinare an hana ci ko sha a ainihin wato cikin su ballantana alwala ina fata an fahimta to kaga yanzu nan duk da cewa yana magana akan ƙwarya ne amma ana magana akan ƙwaryar da mutum zai yi alwala ko kuma zai ainihin wato ci abinci ko zai sha kenan sai wannan ya nuna duk da ba ambaci yin alwala da kofin zinare ba ana ko kuma butar zinare ba ci da sha aka aka ambata to amma tun da an hana ci da sha to min babu aula a hana alwalar ba jama'a kuna fahimtar magana saboda haka ko da ba ambata alwalar ba to dai mu sani cewa bai halatta ba menene kiyasan akan ci ko sha a cikin waɗannan kofuna ko kuma waɗannan kore guda biyu Allah shi yadda mu at-taharatu lis-sala tsarki domin yin sallah idan ana magana akan tsarki tsarki aka su kashi biyu akwai taharatul hadas wal khabas wannan shine tsarki na cire kazanta da tsarki na cire datti da najasa a jiki akwai kuma taharatu lis-salati shine tsarki na yin sallah ita ce alwala ita ma ana kiranta ɗahara ina fata an fahimta ana kiranta ɗahara amma ita tana tsarkake jiki ne gaba ɗaya irin tsarkin da za ka iya shiga ka yi ibada kamar sallah kamar ɗawafi kamar sauran al'amura waɗanda hai da wannan alwala ake yin su jama'a kuna fahimta an ibn umar radiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yaqulu la tuqbalu salatun bighairi tahurin والطهارة نوعان طهارة بالماء وطهارة بالصعيد أولا الطهارة بالماء الوضوء والغسل مالن يتي حديثي ne daga Abdullahi dan Umar Allah ya hada mu da Abdullahi dan Umar a Jannatul Firdaus yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la tuqbalu salatun ba a karbar sallah bi ghairi tahurin in ba da tsarki ai bi ma'ana bi ghairi wudu'in kenan ba tare da alwala ba ina fata an fahimta ba a karɓar sallah ba tare da alwala ba yace wa taharatu is nau'ani to ita tsarkin nan kashi biyu ne akwai taharatun bilma tsarki da ruwa wa taharatun bisa'idi akwai kuma tsarki da kasa an gane magana da kyau ko ita ce taimama to amma awwalan da farko Malam Abdulazim Albadawi ya ce za mu fara magana akan at-taharatu bil ya ake yin tsarki da ruwa ma'ana ya ake alwala da ruwa ma'ana alwudu'u kenan wal ghuslu wankan janaba da kuma ainihin wato alwala domin yin sallah jama'a kun fahimci magana to ba wankan zai magana ba zai magana akan alwala sai ce sifatuhu ga siffar yadda alwala ya kamata ta zama yanzu mun ji yadda mutum zai tsarkake kansa ko mun ji adabul khala da yadda ake tsarki da yadda ake kaza an hana yin amfani da kashin dabbobi da kashi za a yi da dutsi za a yi da ruwa duka mun ji wannan a satutuka da suka gabata ko to yanzu shi kenan tsarki ya kan kama an gama bayan gari ne fitsari ne ko ma menene an yi an wanke yanzu an zo za a zauna a yi alwala to shine za mu ji yanzu me zai faru an humrana maula usmana anna usman ibn affan رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق إلى المرفق ثلاثا ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة أنغاني كو حمران maula Usmanu dan Affan yantaccen bawan Usmanu dan Affan ne Humran ɗalibinsa ne kuma bawansa ne ya yanta shi na fata an fahimta anna Usman bin Affan lalle Usmanu dan Affan inji Humran yace da'a bi wudu'in an gane ko da'a bi wudu'in ya sa a kawo masa abin alwala alwadu'u bi fathil wawi an gane shine al'ina'u lilwudu ko kuma al'aniyatu lilwudu aniyatul wudu ko ina'ul wudu ƙwariya ko kofi ko butar alwala ita ce alwudu'u bi fathil wawi alwudu'u bi dhammil wawi kuma ita ce alwalar kanta ina fata an fahimta to ya sa a kawo masa butar alwala fatawadda'a Usmanu dan Affan sai yayi alwala fagasala kaffaihi salasa marratin farko abin da ya fara yi shine ya wanke tafin hannunsa sau uku to ku lura idan abin da za ka yi alwala da shi buɗaɗɗe ne na fata an fahimta wanda za ka tsoma hannunka ne ka ɗebo ruwan to an fi so ka fara karkatawa ka fara wanke hannunka sau nawa sau uku ina fata an fahimta sa'annan bayan ka wanke sau uku sai ka tsoma hannunka kuma sai ka fara menene alwala din ma'ana ci gaba da alwalar kenan haka idan abin da za ka yi alwalar da shi rufaffe ne misali kamar buta wanda tsiyayowa za ka yi baka da buƙatar tsoma hannu a ne a ciki to nan ma ana buƙatar ka karkata ka zuba ruwan sau nawa sau uku kana wanke tafukan hannayenka ina fata an fahimta to sannan sai kuma ka ɗora a gaba an gane maganar da kyau ko thumma mabmaba bayan da ya wanke tafukan hannunsa sau uku sannan sai ya kurkura baki ku lura da kalmar kurkura ba kuskura ba ina fata an fahimta yawwa in ka ce kuskura to kayi ma ka kuskure an gane maganar da kyau ko yawwa kuskura shi ne a kai duka ba a samu abin da aka zo duka ba to an kuskure amma kurkura shi ne motsa ruwa a cikin me a cikin baki an gane maganar da kyau ko to a ƙarƙashin wannan yanzu mun ji daga wanke hannu sai aka yi menene kurkura baki to a ƙarƙashin wannan ina maganar sa yatsa a cuɗa gefen nan a kuma menene cuɗa gefen can ina take a cikin hadisin za ku nemo ta ai kun nemo ta an gane maganar da kyau ko babu ita to tunda babu ita a cikin hadisin akwai ta alwala eh yawwa wani naji ya ce akwai Allah ya saka naji mai kokari waye ne yace akwai eh yauwa ya yi ritaya ko to a wannan shine amfanin asuwakin da muka yi magana a can baya shine asuwakin da muke magana cewa kafin a yi alwala a fara shi ko yanzu idan na tambaye ka mutum ne ya zo zai alwala amma kafin nan ya yi mai asuwaki sai ya saka asuwakinsa aljihu in ya zo zai yi alwala akwai bukatar sai ya sa yatsa ba shi da bukata na fata an fahimci magana kaga kenan rashin asuwakin ne ake sa menene yatsa to yanzu wannan sa yatsar shi bai zo a nassi ba abin da ya zo a nassi shine a yi me asuwaki to idan ba a yi asuwaki ba za a sa yatsa ko ba za a sa yatsa ba maganar gaskiya ita ce ba za a sa yatsa ba meye dalilin mu shine na farko dai aswaki annabi ya ambata na biyu a wannan nassin ya nuna da annabi ya wanke hannu me ya ci gaba da yi kurkura baki ya ci gaba da yi bai sa yatsa a me ba a bakin shi ba amma wasu malamai suna cewa a madadin aswaki in baka yi ba sai ka sa menene yatsa akwai malaman da suka ce haka amma gaskiyar magana ba mu samu menene hujjarsu ba jama'a kun fahimci magana da kyau ko dan babu nassin da ya nuna annabi ya sa yatsa a bakin shi abinda annabi ya ce shine kai aswaki kafin lokacin da zaka fara alwala na'am dogawan ya zo mana da nassi a na ɗauka nan sai ka kawo mana yi na kasancewar eh ya yi a madadin aswaki ya yi kiyasin aswaki akan yatsa Allah ba da lada yadda ya faɗa din haka wasu malamai suka ce wallahi maganarsa tana da ƙarfi yadda ya faɗa din haka wasu malamai suka ce tun in ba kai aswaki ba sai kai amfani da menene da yatsa amma maganar da tafi inganci shine in har ba kai aswaki ba to ka haƙura da sa yatsa daga ka wanke hannu sai kai menene kurkura baki me dalilin mu shine a nassun wannan da muke karantawa babu sa menene to kun ga sabon aiki ya samu kaga kenan har yanzu ba iya alwala ba jama'a kuma iya maganar gaskiya ita ce bamu iya ba sai mu gyara ko Allah ya gyara mana haka karatun yake dama he kana zuwa karatu ne za ka gane akwai matsala amma in dai kana daskare a cikin ɗaki ko akan layin anguwar ku ana ta musu da kai ko ba haka bane to ba za ka gane cewa akwai matsala a cikin harkokin addini ba ba za ka gane ba amma idan kana zuwa makaranta nan da za ka gane tab to in dai haka ne malam lalle akwai aiki eh gaskiya ne akwai aiki sai mu dage Allah ya shiryar da mu amma fa ku lura kada kuma ka ga wanda yake sa yatsa ka ce masa anta bid'iyyun anta kaza kaza kaza ka hau kan shi da masifa a'a shi yayi amfani ne da maganar wasu malamai ina fata kuna fahimtar magana yayi amfani da maganar wasu malamai ne karka masa tsangwama kuma shi ma da yi hakan ba mu ce alwalarsa ba ta yi ba domin akwai bambanci tsakanin a ce alwala ba ta yi ba da kuma an sako wani kuskure a cikin ainihin wato alwala ai nan zaga ba za mu zo kaɗan mu ji cewa a annabi ya ce duk mutumin da ya alwala ba da sunan Allah ba babu alwala a kan shi ba shi da alwala abin nan mallam yazkur ismallaha alaihi la wudu'a liman lam yazkur ismallaha alaihi to wasu malamai suka ce to mutane nawa ne suke alwala ba bismillah wani ma ba da kantire kantire yake zuwa ya fara alwalar ba ko ba haka bane yana waƙoƙin sa yana kaza kaza sai zo ya zauna kawai sai ya dauko buta fusgo kwano kawai sai ya ci gaba bai yi bismillah bai yi komai ba to kaga ai ba za ka ce alwalarsa ba ta yi ba saboda rashin yin bismillah sai dai kawai ka ce bai cika ta yadda ya kamata ta sunna ba ina fata an fahimta Allah ya shiryar da mu don haka sun da annabi sai kurkura bakinsa ma'ana usmanu sai kurkura bakinsa wastantara to ku ji da ya kurkura baki sannan sai ya fyace hanci to a lura a nan idan ka kwarfi ruwa za ka kurkuri baki to ka sani wannan ruwa da ka kwarfa shi za ka gunsa ka rage in ka kurkura baki ka fesar sauran da yake hannunka kuma sai kai menene ka shaki ruwa da shi ba sunna bane ruwan kurkurar baki daban ruwan da za ka ɗebo ka shaki hanci daban ba sunnan manzon Allah bane kamar yadda za mu zo magana shafar kai in ka zo shafar kai ba shafar idan ka taɓo ruwa ka shafi kayinka ka dawo sannan ka taɓo ruwa ka shafi kunne ba in kai haka ba kai sunnar manzon Allah ba abin da ya tabbata a sunna in ka taba ruwa ka shafi kayi ka dawo to wannan sauran laimar da ya shaura a hannunka shi zaka shafi menene kunnan ka da shi jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko wannan shine gaskiyar magana an gane to haka in ka kurkuru baki shi yasa anan kaga da yace fa mabmaba da ya kurkura baki wasansara sai ya shaki ruwa sai ya fyaci bai ce ya sake ɗebo ruwa ya sake shakar hanci ba sai nuna sauran ruwan da aka kurkuri baki da shi da sauran ruwan za a shaƙi menene jama'a kuna fahimtar magana a wancan lokaci da muka yi karatun wannan littafin a masallacin state locus da muka gama babin nan sanda muka ɗebo ruwa ina su usman masu rekodin suka ɗauki kasa ɗin yanzu haka yana nan kusan shekara uku ko hudu da suka wuce sanda muka ɗauko buta muka zauna da kyamara aka ɗauke ni yadda muka yi wannan maganar yadda nake muku wannan haka ne practical ɗin yadda ake alwala from A to Z ɗinta gaba ɗaya duka aka ɗauka full cassette da ruwa da buta da komai muna yi muna karanta hadisin muna bayani har ƙarshe gaba ɗaya to amma da ke mutane yawancin an yi karatu bari suke yi an gane maganar da kyau ko kuma ƙarshenta yanzu ma sai mun sake maimaitawa in ba sa'a ba don wani bayanan da za mu yi dinnan wani har mu gama ba zai fahimci me muke nufi ba ƙarshenta sai an zo an zauna an yi practical lalle watakila sai an nemo wani ƙaton daro wanda zan zauna a ciki a cikin masallacin nan na fata an fahimta da ni da butar duk mu shiga ciki gaba ɗaya a yi alwalar kowa ya gani an gane magana da kyau ko Allah shiryar da mu to don haka ya kurkuru baki sauran ruwan ke ya shaki ruwa ya fyace thumma gasala wajhahu thalatha marratin sannan ya wanke fuskarsa kuma har sau nawa har sau uku to anan ku lura yanzu kaga da ya zo maganar wanke tafukan hannaye sai ya ce sau nawa sau uku da ya zo maganar kurkura baki da fyace hanci da shakar hanci da fyacewa ya ambata sau nawa sai shiru kawai bai ce sau kaza ba to a lura daga cikin abubuwan da ya kamata mu lura da su dangane da alwala akwai wasu gurare da ka iya yin sau ɗaya ka wuce wasu gurare ka yi sau uku uku ko kuma ka yi sau biyu akwai kuma irin kalar alwalar da duk idan ka zo ka iya wankewa sau ɗaya gaba ɗaya har da wanke tafukan hannayen akwai kuma alwalar da in ka zo za ka iya wankewa sau biyu ko ina gaba ɗaya akwai kuma inda in ka zo wankewa za ka wanke sau uku uku ko ina har da kurkurar baki da shaƙa ruwan nan har shafar kayi ka yi ta sau uku domin imamul bukhari da ya zo sahihul bukhari nashi sai ya buɗe babuka guda uku ya ce babul wudu'i marratan marratan ga babun da yake magana akan alwala ka wanke ko ina sau ɗaya sai kawo hadisan da suka nuna annabi yayi haka da ya gama babin sai sake buɗe babi babul wudu'i marrataini marrataini ga babin da ke magana akan in ka zo alwala ka wanke sau nawa nawa bibbiyu don haka duk gaban da ka zo sai ka wanke ta sau biyu da ya gama sai sake buɗe babi babul wudu'i salatan salatan ga babin da ke magana akan idan ka zo alwala ka wanke sau nawa nawa sau uku uku to kuma akwai combination shine yanzu maganar da muke yi an faɗi wasu gurare sau uku yanzu ko zan kurkurar baki da shaƙa ruwa da fyacewa sai aka faɗa kawai ba a faɗi adadi ba a nan kenan idan kai sau ɗaya ka wuce yayi tare da cewa hannu ka wanke sau nawa sau uku ina fata kuna fahimtar magana sannan ya wanke fuskarsa sau uku ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات sannan annabi ya wanke hannayensa zuwa tsugurgumai tsugurgumi shine nan an gane gwiwar hannu ka san gwiwa guda ɗaya ne to wasu da ke abin nan hausa banza hausa ne ko banza bakwai ne ko meye ne to ba su san sunan nan ba Allah ya saka malam Musa Adam da alkhairi mu da ke mun yi karatu a gaban shi kuma Allah ya ya ba shi samfarerar Hausa gashi kuma ba fulatani ko ba haka bane malaminmu ne malaminmu ne ga fulatanci amma fa ya ji hausa duk sunayen waɗannan abubuwan wallahi a gurin sa muka koye su mu ma hausa ba mu san su ba ina fata an fahimta so ya wanke hannunsa zuwa menene tsugurgumi shine nan gwiwar hannu dan haka daga yau karka sake cewa gwiwar hannu gwiwa ita ce nan ta kafa amma nan ba gwiwa bane tsugurgumi sunan shi ina fata an fahimta jam'in su kuma tsugurgumai Allah shirye da mu na'am dan haka ya wanke hannayensa zuwa tsugurgumansa har su ainihin wato uku an gane summa gasala yada hul yusra mithla zalika ya sake wanke hannunsa na haguma kwatan kwatin haka summa masaha ra'asahu sa'an nan sai ya shafi kayinsa to kaga anan ku lura shafar kai ma sai ya shiru bai ce sau kaza ba kamar yadda kurkurar baki da shaƙa ruwa ɗin can ma bai ce saukara ba kaga shafar kai ma sai ce me kawai ya shafi kayinsa ina fata an fahimci magana thumma gasala rijalahu al-yusra ila al-ka'bayn thalatha marratin sannan ya wanke kafafunsa zuwa idan idanun sawu sau uku ina fata an fahimta thumma gasala al-yusra mithla zalika sannan ya wanke ta hagu ma kwatankwacin haka to thumma qala Usmanu ɗan Affan in ji Humran da ya gama alwalan nan da yadda ka ji mun faɗa ɗin nan sai ya ce ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama tawadda'a nahwa wudu'i hadha naga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yayi alwala irin yadda ka ga nayi wannan alwala ma'ana kamar kana ganin annabi ne yanzu yayi alwala domin yadda nayi ma ɗin nan haka annabi yayi ta jama'a kun fahimci magana thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sa'annan sai annabi da aka gama alwalar ya gama alwalar sai ya ce man tawadda'a nahwa wudu'i hadha duk wanda yayi alwala irin wannan alwalar da nayi thumma qama sannan ya miƙe bayan ya idar da alwalar faraka a raka'ataini sai yayi ainihin wato raka'a guda biyu la yuhaddithu fihi ma nafsahu bai yi hira da taɗi a cikin ransa ba gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk abin da ya gabatar na zunubansa an yafe masa gaba daya in dai kai alwala kwatan kwatan yadda ka ji dinnan yadda annabi yayi ka miƙe kai raka'a biyu to ka dawo ka yaumi waladatka ummuka kamar ranar da mahaifiyarka ta sumbulo ka ba ka da zunubi ko kwaya daya gara basa amma mai wahala samu na fata an fahimta saboda an ce karkai taɗi da ranka a wasu ruwayoyi an ce sayyidina ali ya taba cewa zai yi haka annabi ya ce masa to ni ko idan kai haka to zan baka takobi na dama sahabbai kuma kowa yana hankoran wane ne annabi zai bashi aran takobin shi saboda in garke takobin a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko baka kai duka ba zai sara kafirai jama'a ina fata an fahimta ko baka daga ba sai ya sara kafirai balantana ka daga takobin annabi wata ruwaya aka ce wata kyauta annabi yace zai mishi in har yayi to da yazo san da yayi alwala din yazo yayi sallan nafila din har zuwa raka'ar ƙarshe har zuwa tahiyar ƙarshe daidai lokacin da zai sallame sai zuciyarsa ta riya masa cewa tabbija yanzu idan yi sallame din nan menene annabi zai bashi kuwa daga jin wannan kyauta ba karamar kyauta ba ce na fata an fahimci magana sannan sai ya assalamu alaikum wa rahmatullah yana juyowa annabi ya ce ka gaya mun gaskiya ƙarshen tafiyar kan nan mai ka tuno kafin kai sallama ya ce ya rasu ba ya ce ka tuna dai ya ce eh na tuna dai kamar za ka bin wata kyauta ne mai gwabi ya ce ina ai ka fada ai an gane magana da kyau ko saboda haka gaskiya gara basa ce amma mai matukar wahala jama'a a yana daga cikin babban abin da yake wahalar da mu a wajen ibada shine mukan bude wa shaidan kofa mun zo ibada yayi ta wasa da hankalinmu musamman ibadar sallah ana so idan ka zo kana sallah kamar yadda mai ahadar ya faɗa fa farril qalbaka min ad-dunya wa ma fiha washtagil bi muraqabati maulaka alladhi tusalli liwajhihi yace wala tatruki shaytan yal'abu ko yal'abu bi qalbika kar ka bar shaidan yayi wasa da zuciyarka ya haramta maka jin zaƙi da daɗin sallah ka yi ƙoƙari ka wanke zuciyarka daga tunanin duniya da tunanin abuwa amma abin yana da wahala wani mutum ya taɓa a ɓoye wasu kuɗinsu sai rasa inda ya rasa su sai ya zo ya samu wanda daga cikin magabata ya tambaye shi ya ce Allah gafarta malam wata addu'a za ka bani kuɗi ne na ajiye na nemi ina na sanya kuɗin da na rasa sama da ƙasa na bincika ban samu ba kuma kuɗi ne masu ɗumbin yawa wannan malami yayi shiru yayi shiru yace to gaskiya ni ba wata addu'a da zan ce ma cewa gata Allahumma bayyinhu kaza kaza kaza kaza yace amma barin baka wata formula guda daya ka je kai alwala kai sallar nafila raka'a biyu insha Allah ta'ala Allah zai nuna maka inda wannan abin yake shikenan wannan bawan Allah shi yana gadi ya je gurin manyan malamai sun gaya masa Allahumma kaza kaza shi wannan yace kawai a nafila raka'a biyu haka dai ya daure ya je ya alwala yana zuwa ya yi kabbara ya yi fatiha ya karanta sura ya yi ruku'u kafin ya ɗago kawai sai shaidan ya tuno masa cewa kuɗin suna guri kaza ai bai karasa ba kawai sai ya yanke sallar ya tafi da gudu ya je ya ɗauki kuɗinsa shi da ya je ya samu wannan malami ya ce masa ala gafata malam na samu kuɗina ya ce to ya aka yi ya ce he dai na yi wani laifi fa yace me ya faru yace ai malan nafilan nan ko raka'a ɗaya ban karasa ba na tuna inda kuɗin nan suke ina yin ruku'u kawai sai sai na tuna cewa ahe kuɗin suna guri kaza yace kawai sai na yi gaba ban ma dago daga ruku'un ba sai malamin yace masa ai abin da yasa ni ma ba wai na ce maka nafilar ita ne za ta sa ka samu kuɗin ba shedan ba zai barka kai nafilar har ta je karshe bane da ya barka kai nafila ka samu raka'a biyun nan daidai gare ya tuna ma inda kuɗin suke ka watsar da sallah ka je ka ɗauki kuɗinka amin su amin malam an gane magana da kyau ko kuma wallahi ka lura yanzu ko da sallar farilla ka zo kana yi abubuwa da yawa ka manta da su ka watsar da su kana ta harkokinka wallahi sai ka zo ana Allahu akbar daga ka ɗan yi shirin nan kawai sai abubuwa su fara zuwa haka ne ko ba haka ba shedan wai ya bata maka sallar kar ya barka ka samu ladanta cikakke ya kawar da hankalinka daga al'amarin ubangiji ya maida kai cikin duniya kawai to shi yasa dole sai mutum yana yi yana kiyayewa Allah ya kiyaye mu baki daya to wannan shine dan haka yake cewa manzo Allah ya ce duk mutumin da yayi alwala kwatankwacin wannan alwalattawa kuma yayi nafila raka'a biyu bai yi taɗi da ransa a ciki ba to za a gafarta masa duk abin da ya gabatar na zunubansa qala ibn shihab al imam ibn shihab wane ne me sunan al imam ibn shihab na asali na'am na ɗaliban ilimi me sunan ibn shihab ibn shihab al kunya ne an gane dan shihabu sunansa muhammad bin muslim az-zuhri an gane magana da kyau ko ibn shihabin kenan wa kana ulama'una yaquluna yace ainihin wato malamanmu sun kasance suna cewa hadhal wudu'u wannan alwalad da humran yace usman ya koya musu asbahu ma kana yatawadda'u bihi ahadun lis-salati ita ce ta fitika ta fi ingantuwar mutum yayi alwala idan zai sallah da ita yadda ka ji dinnan keke da keke ka bi ta haka to malaman musulunci suka ce babu alwala da take da kyau da inganci sama da wannan me ya dalili saboda an rawaito ta ne daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kuma dama wa khairu umuri dini ma kana sunnatun wa sharral umuri muhdathatil bada'i'u mawaki yake cewa wa khairu umuri dini ma kana sunnatun mafi alherin al'amuran addini shine abin da ya tabbata a sunna annabi yayi yace wa sharral umuri muhdathatil bada'i'u mafi sharrin al'amura kuma shine bid'o'i da abubuwan da aka kirkira aka kawo su a cikin addini jama'a kun fahimci magana Allah ya shiryar da mu shurutu sihhatihi to yanzu tunda mun ji siffar to kun ga jama'a wannan shine fikihu yanzu kaga alwala za a koya maka sai aka rawaito ta daga gurin waye gurin manzon Allah cewa ga yadda yi ga yadda aka yi ga Usman ya rawaito cewa ka wanke kaza sau kaza ka wanke kaza sau kaza ka wanke kaza sau kaza to wannan shine asalin addini a karantowa mutane bisa yadda nassi ya nuna a kuma nuna musu yadda za su yi bisa yadda annabi ya karanta to wallahi wannan shine asalin addini in kai haka da izinin Allah za ka samu ladan ibada to menene sharuɗan ingancin alwala duk wani abu yana da sharaɗi shurutu sihhatihi sharuɗan da sai sun cika sannan alwala ta tabbata to za mu zo mu ji su yanzu kamar haka na farko anniyatu bayi ayin alwala sai da niyya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam annabi yace innamal a'malu binniyati lalle ayyuka suna tafiya ne tare da niyoyinsu a wata ruwaya binniyya auki yana tafiya ne tare da niyyarsa ina fata an fahimta to a wannan hadisi innamal a'malu binniyya na farko dai wancan hadisi na Usman da muka ji shi ma Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wa hadha lafzuhu wannan kuma lafazi na Muslim ne haka Imam Abu Dawud ya rawaito Imam An-Nasa'i ma ya fitar da shi shi kuma wannan hadisi na Imam al-Abalu bin Niyyat shi ma Bukhari da Muslim suka rawaito sannan al-Imam Abu Dawud da al-Imam Tirmidhi su ma duk sun fitar da wannan hadisi hadisi ne ingantacce to ita niyya ba a furta ta da baki a zuta ake kudurce ta Allahumma inni nawaitu salatal juma'ata fi yaumi kaza fi masjid me yace khalfa imamu albani gombe a'a ba wanda ya saka ka wannan ina fata an fahimta sai ka faɗi sunan limamin da sunan anguwar da sunan masallacin wani fa hadda date ranan kaza ga watan kaza wannan bai tabbata a sunna ba abin da ya tabbata shine ka hadarto da abun ina fata an fahimci magana suka ce domin daga lokacin da kai kudirci za ka yi abu ai ba wai sai ka zo za ka yi ɗin ba ne ya zo a zuciyarka cewa za ka yi haka ne ko ba haka ba yanzu mutumin da ya tinkari zai yi sallah farko me ya kamata ya yi alwala kaga kayi niyyar sallah ne a zuci ka halatto da sallar sai ka biyo kuma process na yadda za a yi sallar ta zo ta shine ka ɗauki buta ka je kai barki ka je kai alwala sannan sai ka shigo masallaci kuma to wai duk har yanzu ba kai niyyar ibada ba sai yanzu da ka tsaya gaban liman kaga ba zai yiwu ba saboda haka ita niyya furta ta bid'a ne bai tabbata ba abin da ya tabbata shine mutum ya faɗe ta a zuci shikenan magana ta ƙare Allah shi yadda mu sai malam yace wala yushra'u at-talaffuz biha baya halatta ba shari'a bane a furta niyya li adami thubutihi anan nabi saboda bai tabbata daga annabi ba ka gani duk abin da aka ce bai ba za a yi ba sai a ce saboda annabi bai yi ba wannan shine addini sharadi na farko kenan dan haka dole mutum yayi niyya idan zai ainihin wato ya alwala to niyya malamai suka ce tana da alaka da malamai kasa kashi biyu akwai malamai na fiqhu suna magana akan niyya amfanin maganar su shine niyya ita take bambanta tsakanin ibada kaza da ibada kaza a gurinsu da haka su malaman fikihu suna amfani da niyya wajen bambanta azahar da kuma menene la'asar magariba da kuma menene isha a ƙarƙashin wannan kenan idan ba a yi amfani da niyya ta ɓangaren malaman fikihu ba to ibadoji za su gwamutse haka ne ko ba haka ba za su cakuɗe za su hargutse so don haka amfanin niyya a gurin malaman fikihu shine bambanta tsakanin ibada da ibada jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko sai dai kuma akwai abubuwan da shari'a ta bayar a iya hada su a wajen niyya misali mutum ne ya shigo masallaci da niyyar zai yi raka'ata alfajir ko raka'ata alfajir to da ya shigo sai ya ga liman ya iso masallaci har za a ta da iqama jama'a kuna fahimtar magana annabi kuma ya ce babu sallah idan aka tsaye da sallah idza uqimatis salatu fala salata illal maktuba in an tsaye da sallah to ba wata sallah sai me sai wacce aka farlanta din nan to yanzu ya zaka yi kai dai gashi kana so ka samu roman raka'ata alfajr din nan sannan kuma galiman ya shigo har ladan ya fara cewa a daidaita sahu to ya zaka yi ka fara sallah liman yana sallar farilla kai kana nafila annabi ya ce babu haka ka batta kuma ka bar gara basar sallar raka'atan alfajr saboda tana da falala ba yar kadan ba to ya za kai sai malamai suka ce in ka zo za ka yi farilla din sai kai niyyar cewa Allah ya hada maka da wannan farillar ya hada maka har da nafilar da baka samu damar yin ta ba to in ka hada su anan Allah zai baka ladan farillar kuma zai baka ladan nafila jama'a kun fahimci maganar da kyau ko zai baka ladan farilla zai kuma baka ladan menene nafila sannan haka ka zo ka zaka ainihin wato kira zaka wato ma'ana ka ji ladan yana kiran sallah sai kana bin kiran sallah tun daga gida kana tahowa in ladan yace Allahu akbar ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu ashhadu an kana ta faɗa da nufin idan ka shigo masallaci zaka yi nafila sannan ai farilla da kai kana isowa masallaci sai ka samu ai liman har ya iso shi ma ladan yake jira a menene a tada sallah to shikenan anan ma ka haɗa da wannan kiran sallar da wannan nafilar da farillar duk za su haɗu a cikin niyyar kannan ƙwaya ɗaya Allah zai baka ladan su gabaki ɗaya kun fahimci maganar da kyau ko za ka yi wanka domin ka shiga cikin gari da sabgoginka sai kuma ka duba agogo sai ka ga a ni abin nan ainihin wato lokacin sallar juma'a yayi ko ya kusa sai ka ce to bari ka yi niyyar wannan wankan wanka ne na juma'a kuma wanka ne na ka fita cikin gari kai harkokinka niyyarka ta yi wankanka kuma guda biyu duka sun yi kuma ladanka duka Allah zai baka gabaki daya jama'a kuna fahimtar magana so akwai fagage da ake hada ibadoji guri daya amma akwai ibadojin da ba sa haduwa misali farilla da farilla mace ne jinin al'ada ma'ana sun samu saduwa da mijinta kafin ta yi wankan janaba sai jinin al'ada kuma ya zo mata to shikenan da jinin al'ada ya ɗauke yanzu wanka nawa ne ke kanta wanka biyu me dalilin da ya sa wanka biyu saboda kowanne daga cikinsu menene farilla ne to wasu malamai suna cewa shi ma ana iya haɗawa amma magana mafi inganci shine a bambance su shine abin da yafi saboda dukkan su farilla ne ko can da muka ce ya halatta ai nafila ne da me da farilla suka haɗu haka ne ko ba haka ba amma nan farilla da farilla ne don haka in farilla da farilla sun haɗu kowanne a ware shi a yi shi daban shine abin da ya fi tabbata sama da a yi su a dunkule guri ɗaya wallahu ta'ala a'lam Allah shiryar da mu amma idan nafila da nafilan ne to duka ya halatta misali ranar juma'a sai ta haɗu da idi ko ranar juma'a ta haɗu da menene da idi kaga anan ya halatta kai ɗayan biyu in ma kai sallar idi ba za ka je juma'a ba na fata an fahimta in ma kuma ka je juma'a kuma ka je menene duk wanda kai yayi ya tabbata amma dai an samu sahabbai irin su Abdullahi dan Umar abin nan dan abin nan Abdullahi dan Abbas in ban manta ba da Abdullahi dan Zubair afwan Abdullahi dan Zubair Abdullahi bin Zubair shi shine ma limamin da ya sallar ainihin wato idi sai ce jama'a ya tabbata cewa idan idi ta haɗu da juma'a to ana iya yin idi ba za a yi juma'a ba don haka mu mun yi sallar idi amma a matsayina na liman wajibina ne in dawo domin sallar juma'a saboda wanda za su dawo jama'a kuna fahimta amma in kun ga dama kowa idan ya tafi kar ya dawo sallar juma'a yayi bayani dalla dalla hadisin su karanta a cikin konan muwadda ta Imam Malik muwadda nan ta Imam Malik jama'a kun fahimci magana to a karkashin wannan sai ka ce to kai kuma za ka yi idin kuma za ka yi menene juma'ar sai ka ce to bari tun da kai dan kasuwa ne a'a kai ma'aikacin gwamnati ne a'a kai kaza ne yanzu za ka yi wanka guda ɗaya wanda da shi ne za ka yi sallar idi in juma'a ma ta zo za ka yi wannan sallar da wannan wankan ya halatta ko bai halatta ba ya halatta saboda menene dukkan su menene nafila ne jama'a kuna fahimtar magana da wankan juma'a da wankan menene dukkan su nafila ne ba wajibi bane tare da cewa akwai sabanin malamai akan cewa shin wankan juma'a wajibi ne ko ba wajibi ba kaddara ma mu ɗauka wajibi ne ai na idi dai babu saɓani shi cewa ba wajibi ba ne ko da haka idan an haɗa su za su haɗu ko ba za su haɗu ba za su haɗu Allah shirya da mu na don haka abu na biyu daga cikin sharaɗin ingantuwar sallah a tasmiyatu yin menene bismillah bi qaulihi sallallahu alaihi wa sallama la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yazkur isma Allah alaihi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi ingantacce ce la salata babu sallah liman la wudu alahu ga wanda ba hida ne ba hida alwala to la idan ta zo korewa ta kasu kashi biyu akwai laɗin da tana kore abu gaba ɗaya akwai kuma laɗin da ba ta korewa sai dai ta kore kamalarsa da cikarsa misali la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhairi ko to wannan ladin ta cewa imanin ɗayanku baya cika ne ko babu shi gaba ɗaya baya cika kaga kenan ladin bata kore imanin gaba ɗaya ba ko to ita ne suka ce ai amfani da ita akan la itikafa illa fi salasati masajida babu itikafi sai a masallatai guda nawa guda uku shine masallacin Ka'aba da masallacin Annabi da masallacin menene Kudus to shin la itikafa bil kulliya ko kuma la itikafa bil kamali shine malamai suka ce la itikafa bi akmalihi wato itikafin mutum ba zai cika ya samu cip cip ladan da ake ba mai itikafi ba in ba a masallatai guda nawa yayi ba guda uku amma ba wai ya kore itikafin gaba ɗaya bane ba jama'a kuna fahimtar magana domin in ka ɗauki wannan ladin a matsayin ta kore wato duk wani itikafi a duniya daga yau ya daina karbuwa in ba ka'aba ka tafi ko masallacin annabi ko masallacin kudus ba na'am eh la la eh kamar azumin da aka ce ba za a yi hiba ranar menene babu azumi ga wanda ya azumin ranar me ranar asabar ba risa wannan ba zai shiga ba eh ba zai shiga ciki ba ba zai shiga ciki ba amma dai abinda muke magana shine ladin nan taka su kashi biyu akwai ladin da take korewa gaba daya akwai kuma da take kore cikar abu to shine anan la salata liman la wudu'a lahu babu sallah ga wanda ba shi da alwala shin wannan ladin ta korewa gaba daya ne ko kuma ta kore cikar alwala ne ta korewa gaba daya ne la salata liman shine za mu karanta can gaba an gane ko so babu abin nan alwala ga wanda ko babu sallah ga wanda bai alwala ba to wannan ladin ta kore alwala ladin sallan ne da ladanta da komai babu sai in kai alwala ba wai ta kore wato cikar sallar ba to amma ladin gaba kuma fa wala wudu liman lam yazkur ismallaha alaihi babu kuma alwala ga wanda bai ambaci sunan wa ba to yanzu duk alwalar da kai idan baka ce bismillahi ba kwata kwata babu alwalar kenan in an ce babu alwalar to fa babu sallar ita ma dan in dai babu alwala to babu sallah to yanzu wannan ladin ita kuma ta kore duka alwalar ne ko kuma cikar alwalar ta kore cikar ladan alwalar ya kore jama'a kuna fahimtar bambancin abubuwa so saboda haka la wudu liman la lam yadhkur ismallah alaihi ay li ma'ana la kamala li ajri alwudu'i liman lam yadhkur ismallah ala wudu'i babu cikakken ladan alwala ina fata an fahimta ga wanda bai ambaci sunan Allah ba lokacin da yazo zai yi menene zai yi alwalar shi jama'a kun fahimci magana amma alwalar ka tayi kawai dai ka samu nakasu a ciki saboda baka ambaci sunan Allah ba wallahu ta'ala a'lamu wannan hadisi hasanu hadisi ne kyakkyawan hadisi ya zo a cikin sahihu sunan ibn maja haka ya zo a cikin sunan abi dauda haka ya zo a cikin ibn maja din kansa da wasu malamai dan haka wannan shine sharadi na ainihin wato biyu sai malam yace qala al allamatu dahlawi babban malami al imam al allamatu dahlawi ya faɗa a cikin littafinsa mai suna hujjatullahi al baligha hujjar Allah mai isarwa sunan littafin kenan ka je ka karanta wannan littafi malam ka sha karatu hujjatullahi albaligha mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da saba'in da biyar yace wa huwa nassun ala anna tasmiyata yace wannan nassi ne akan cewa ita alwala din nan yin bismillah din nan rukunun wani rukuni ne au sharɗun ko kuma ma sharaɗi ne daga cikin sharuɗan da sai an yi su sannan alwala ta cika wa yuhtamalu an yakuna al-ma'ana la yukmalu al-wudu'u ka gani yace amma zai iya daukar cewa abinda ake nufi alwala bata cika ba ba wai babu ita ga baki daya ba lakin sai dai shi al-imam dahalawi yace sai dai kuma ni la artabi mithla hadha ta'awil ni ban yarda da irin wannan fasarar ba dan haka shi a gurin imam dahalawi in baka yi menene ba bismillah a gurin alwala ba kawai babu alwalarka in kuma ka kuskura ka yi sallah da wannan alwalar to babu sallah ma gaba daya jama'a kun fahimci maganar da kyau ko dan haka yace shi mai yadda da wannan ta'awilin da aka yi cewa wai ba ana nufin ba alwala gaba daya ba ana nufin babu cikakken lada in ji al-imamu dahalawi a cikin hujjatullahi al-baligha ina fata an fahimta an gane maganar da kyau ko yace fa innahu min at-ta'wil al-ba'id domin wannan yana daga cikin fassara wacce take mai nisa wanda bai kamata a karbe ta ba allazi yaqudu bil mukhalafati ala al-lafzi wanda shi yake nuna an saba wa asalin lafazi to ku lura anan ina so mu nan ne za ku gane cewa mu malaman sunna alhamdulillah ko mu masu ɗaliban sunna alhamdulillah Allah bai sa wai idan mu ya rufe kawai saboda malaminmu ya yi magana mu rufe mu ce haka take ko da kwa malamai ba su goyi bayanta ba yanzu wannan abin dan Allah wa ya fahimci me malam ke nufi da wannan magana da ya kawo ta hujjatullahi albaliga din nan wa zai gaya min me malam yake nufi da wannan magana na'am na'am eh bismillah dan haka a gurin malam shi ma ina so ku fahimci magana a gurin malam shi ma idan kai alwala ba kai bismillah ba to a gurin malam shi ma baka da alwala wannan shine dalilinsa da yasa ya kawo hujjar wannan malami al-Imam Dahalawi ina fata kun fahimci magana shi ma fahimtarsa in har baka ce bismillah a lokacin alwala ba to alwalarka babu ita gabaki daya shi yasa ya kawo maganar Imam Dahalawi ina fata kuna fahimtar magana to amma kuma yanzu nan muka ce muku mu ba mu yadda da wannan maganar ba cewa abinda malamai suka ce shine wannan ladin ba ta nafiya ba ce ba mai korewa ne gaba ɗaya ba tana kore kamalar alwalan ne da cikan ladanta to kaga anan Allah ya saka wa malam ainihin wato imam al-muallim al-faqihu al-muhaddith al-muwahhid ko kuma ce sahibu tauhid ko shi Abdulazim Albadawi Allah ya saka mishi da alkhairi amma fassararsa da ma'anarsa na cewa wannan ladin tana kora alwala ne gaba daya tsakani da Allah mu ba mu yarda da wannan magana tashi ba domin idan muka ce wannan ladin ta kora alwala gaba daya jama'a da yawa fa mutane ba su da alwala kenan domin na rantsi da Allah kuma ba zan yi kafara akan rantsuwata ba akwai mutane da yawa wanda sun shagaltu ma da maganan yin bismillah yayin alwala mutane kana ga tuwo ma za su ba sa bismillah balantana alwala jama'a haka ne ko ba haka ba tuwo za su an taya a cikinsu amma malam haka mutum zai zo yana yana hira yana taɗi yana kantire kantire kantar lauma ba abin da ya dame shi da ambaton Allah saboda haka maganar gaskiya ita ce wannan cewa rashin yin bismillah ya kora alwala bi akmaliha gaba ɗayanta malamai ba su goyi bayan wannan ba ibin mu da yanzu muke karanta littafin mu ba mu goyi bayan su akan wannan ba jama'a kun fahimci magana da kyau ko to wannan kuma shine yake nuna aballahu an yutimma illa kitabahu Allah ya ki kowane littafi ya cika babu kuskure in ba littafinsa ba ai nan muka yi muku magana akan cewa malam ya ce zai kawo dukkanin maganganun da suke rajjahai ne amma fa da wurwuri sai muka ce muku zai iya yiwuwa shi kansa malam din ya kawo abin da malamai ba su goyi bayansa a kai ba haka ne ko ba haka ba kuma in mun zo gurin ba za mu ce mun goyi bayansa saboda cewa malamin ne mu ne ko muna karanta lissafinsa ba Allah ya masa rahama ya haɗa mu da shi a aljanna sharaɗi na uku daga cikin sharaɗin da sai sun samu sannan alwala take cika bayan mun ji sharaɗi na farko shine niyya sharaɗi na biyu yin bismillah yayin alwala sharaɗi na uku shine almuwalatu jerawa dole alwala ta zama a jere a jere ba yankewa zama kun fahimci magana abin da ake nufi da wannan maganan shine kada ka fara alwala ka wanke hannu ka wanke fuska kafin ka ci gaba sai ka tsaya haiku ta hira da wani wane ya kasuwa ne kam ya kaza kuna ta hira kuna ta hira har gabar da ka wanke din nan ta yi ne ta bushe ba tare da ka jera ta isa ƙarfe ba to in har haka ta faru alwala ka ta ɓaci sai ka sake jama'a kun fahimci magana da kyau ko sai ka sake amma idan tana ɗanya ne dan an samu wani tazara ko wani ɗan gab tsakanin wanke gaba da wanke gaba kaza misali kana cikin alwala sai wani ya zo yana maka wata magana sai ka ɗan saurare shi sauraron da bai kai a ce gabar da kake kai ta bushe ba har ya gama ya tafi sai ka dora to wannan babu laifi alwalaka tana nan amma in ta kai ga matakin ta kekashe gabar ta kekashe ta bushe to malamai suka ce sai ka koma da baya sai ka sake dauko sabuwa shine muwalatu jerawa din zamu zo mu ji yanzu malam yace wa hiya tatabu fi ghusl al-a'aba shine bibiya wajen gwanke gabobi daga gaba kaza sai gaba kaza daga gaba kaza sai gaba kaza wa adamul fasli bainaha bi fasilin tawilin ba tare da kuma an samu abin da ke rarrabe tsakanin wannan gabar da wannan gabar wani abin da zai tsawaita ba li hadisi Khalid bin Mi'dan saboda Khalid dan Mi'dan Allah ya masa rahama yace annabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli annabi ya ga wani mutum yana sallah wa fi zahri qadamaihi lum'atun qadru dirhami a cikin tafin sawun shi sai annabi ya ga lum'a ko lam'a kamar yadda ake faɗa kadru dirham wanda bata wuce faɗin kwandala ba bari a yi ma da hausa hausa yadda zaka fi ganewa amma dirham ana nufin kuɗi irin nasu na can dirhami wanda shi ma yana nan kwatan kwatan kamar kwandala din faɗin sa da girman sa to annabi sai ya ga guri wanda ruwa bai taba ba kwatan kwatan menene dirhami kwatan kwatan kwandala ina fata an fahimta lam yusibhal ma'u ruwa bai taba gurin ba fa'amarahu annabi sallallahu alaihi wasallam an yi idal wudu'a was sala annabi sai ya kira shi yace masa ka je ka sake alwala sannan ka sake menene sallah yanzu inda wanke gurin kaga tunda an ganshi yana sallah kaga alwalarsa ta bushe kenan inda a ce iya wanke gurin zai wadatar annabi zai ce masa ya sake alwala kuma ya sake sallah kenan ya nuna in dai gabar ta riga da ta bushe to lallai sai dai a sake alwalar gaba ɗaya daga farko amma in ba ta bushe ba tana danya to nan kana iya komawa ka wanke wannan gabar sai ka ci gaba da sallar ka ko alwalar ka an gane wannan hadisi da muka ji wanda annabi ya sa wannan ainihin wato a ya sa shi ya canja ya sake alwala wannan hadisi da muka ji a ya zo a cikin almuguni na al-Imam Ibn Qudamah al-Hanbali Allah madaukakin sarki ya masa rahama wannan ainihin wato ya zo a cikin wannan an gane maganar da kyau ko falau lam tajibil muwalatu malam yace da a ce jerawa ba wajibi bane wajen gabobin alwala wajen wanke su la ajza'ahu gusulul lum'a to da wanke iya gurin da ruwan bai taba ba aida ya isar masa wali anna alwudu'a ibadatun kuma mu sani ita alwala din nan ibada ce yufsidu hal hadathu wanda hadasi na iya bata ta fashturidatil muwalatu don haka sai aka sharɗanta cewa mutum ya jera ta ka salati kamar sallah a yanzu misali mutum yana sallah sai ya fitar da iska ya yi raka'a biyu sai ya fitar da iska shin zai sake sallan ne gaba ɗaya ko zai jona daga raka'a biyu ya ci gaba zai sake to kaga ahe sallah tana buƙatar a yi me a jera ta har zuwa ƙarshe to haka alwala ma take mutum ne yana cikin alwala sai ya wanke hannu ya wanke kayi ya wanke fuska ya kaza kafin ya kai matakin wanke kafa da shafar kai sai ya hadasi shin zai dora daga inda ya tsaya ne ko zai sako daga farko zai sako daga farko saboda haka muwalat wato jera gaɓoɓi wajen wankewa wannan wajibi ne kamar yadda malamai suka ainihin wato a bayyana fashturatil amwalatu kasala wa li anna nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yatawadda illa mutawaliya kuma ba a samu annabi yayi alwala ba in ba a jere a jere wannan gaba na bin wannan gaba ba wa amara tarikal muwalati bi i'adatil wudu kuma ya umarci wannan mutumin da ya bar jera wannan da ya zo ya sake ainihin wato alwalan nan wannan shine abin da ya tabbata jama'a kuna fahimtar wannan magana da kyau ko to wannan hadisi kamar yadda muka ji sahihun hadisi ne ingantacce kuma magana ce wacce take ingantacciya an nuna mun lokaci yayi tun dazu dan haka sai ayi mun afuwa zamu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa da ni da ku wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ainihin wato muna addu'a Allah ya yafe mana a zamu tashi fara'ibuhu farillan alwala kafin na mika mai gurin mai kiran sallah muna tunatar da al'ummar mu cewa yau akwai wukili abin nan sadaka da muke bayarwa na wannan gidauniya tamu da fatan al'umma za su taimaka kamar yadda muka faɗa naira hamsin ne idan kana da hali kana iya bada sama da haka kuma kana iya bada na iyayenka kana iya bada na ainihin wato ‘ya'yanka baki ɗaya duka wannan sadaka ce za ta musu albarka da izinin Allah da fatan Allah ya datar da mu na bismillah